وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار ci gaba da darasi ko kuma na ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda ko kuma fara tafsiri na alkur'ani mai girma wanda za mu yi a wannan masallaci mai albarka a wannan shekara ta 1445 hijiriyar ɓangaren kuma miladi 2024 wanda za mu ci gaba da wani tafsiri da muka ɗauko shekarar da take kafin wadda ta wuce a wata unguwa ta walala za mu ci gaba da inda muka tsaya a wancan lokacin shine mun kama daga ƙasa daga suwar isa daga ƙasa mun kawo kan suratul qadr hammami tafsirin ta amma kuma za mu ƙara maimaitawa idan in mutumin da yake mutaba wannan tafsiri na yanzu idan zai iya neman wancan tasjilat ɗin ta yadda zai zanto yana da kame mun fara da isa rasuwa kafin mu tafi zuwa ga bayani akan shi wannan da yake suna mu shiga zuwa ga tafsirin a yani suwar za mu tashi kanta muqaddima akan tafsirin mu na farko dai tafsirin mu dai zai ba da mahimmanci zuwa ga bayani kamar ya haka na farko wajen abubuwan da za mu fassara alkur'ani da su kamar yadda malamai suka gindaya inda akwai wata aya da ta fassara wata aya za mu kokarin kawo ta inda akwai wani hadisin da ya fassara aya za mu kokarin kawo shi sannan kuma inda akwai maganganu na magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da a'imma al-mufassirin al'ala su ma za mu kokarin kawo maganar su sannan kuma lo za mu kokarin bayani na aujuh na lugha na dilalat na lugha bangaren abin da ya shahi yare na larabci sannan kuma lo tafsir mu zai rakkaza akan bayani na aqida ta musulunci sannan kuma lo zai rakkaza akan bayani na hukunce hukunce na shari'a duk inda Allah ya sa muka dakatar da wannan sannan kuma hallo zai yi bayani akan ɗabi'u kyakkyawa sannan kuma hallo zai ƙara rakaza bayani akan sura ta tarbiyya ta musulunci za mu yi ƙoƙarin rafci tsakanin wannan ayoyin da za mu yi tanawuli a wannan tafsirin da waƙaƙanmu na yau insha Allah sannan kuma hallo tafsirin da muke dogara a kansu wajen yin wannan tafsirin da akwai tafsiri na ibn kasir da akwai tafsirin jalalai na imamu muhalla da imamu suyuti jalaluddin al-muhalla da suyuti da akwai aisar tafasir na abubakar al-jazairi da akwai kuma littafin nan na tafsir karimu na na shekh abdurrahman sa'adi da akwai kuma littafi na safwata tafasir na asabu wa'ina su ne dai littafan dai da za mu yani dogara da su wajen tafsirin mu insha Allah a hannuna dai tafsirin da yake zawa da shi insha Allah fa galib shine dai sabbata tafasir shi ganin fa'ida shi ya ba ya ba wa bangaren yare na larabci lugha balaga ya ba shi muhimmanci ya yi ibrazin shi sannan kuma zo duk da haka ya yi kokarin ciwowa daga littafan da suka gabata kamar littafi na kabarin kurtubi littafi na ibn kasir da sauran littafai na malamai almihdi amma wa'annan da wanda ya bayyana su ne tafasir da za mu raka da kansu yan uwa tafsiri ma'anar shi shine malamai suke cewa muhawalati bayani muradullah tabaraka wa ta'ala min al-ayat tafsiri shi ne a yi ƙoƙarin a bayyana menene manufa Allah game da ayoyin da ya sauko in an zo aya a yi ƙoƙarin bayyana menene Allah yake nufi kai bawa ka fahimta a ƙarshen wannan bawa wannan aya wannan shi ne insha Allah ma'anar tafsiri kenan bakin gwargwado bakin iyawa za mu yi kokarin isari wannan ma'aluma akan abin da yani ayoyin da suke nufi insha Allah kenan sura da za mu tashi akan ta ita ce suratul qadr kafin mu ga je zuwa ga karanto ta za mu ga muqaddima akan ita sura wasu bayanat ɗin da sura ta kunsa na farko sura wannan sura ta suratul qadr tana kawo guda biyar sannan kuma da sura ce makiya an sauko ta kenan a makka wannan sura ta yi bayani akan fara sauko da alkur'ani a wani lokaci aka fara sauko da alkur'ani sannan kuma hallo wannan sura ta yi bayani ta bayyana matsayi da daraja na lailatul qadr ta bayyana matsayi da daraja na lailatul qadr ta kasancewar wannan lailatul qadr ta fi wata dubu fadala yani wannan daren nan guda ɗaya ya yi wata dubu fadada aiki a cikin shi ya yi aiki a wata dubu sannan kuma zo ta yi bayanin cewa don fadalar da ya turkadur yani mala'iku suna yawan sakkowa da alkhairai da albarka sannan kuma zo ya yi bayanin cewa in suka sakko suna zartar da komai wanda zai wakana a wannan shekara wanda allah mafi sarki ya kunta sannan kuma zo abin da yake nuna fadalarta wannan lailatul qadr aminci ke da kai a cikinta tun fadawar rana har zuwa keto alfijir aminci ne ke da kai a cikinta to wannan sura ta rakkaza ne akan wayannan ababen guda ne fara sakko da alqur'ani da kuma lailatul qadr wani ita ce kiran suratul qadr wani ta yi bayani akan yani lailatul qadr ya ta amshi sunan lailatul qadr insha Allah sai mu ji karatunta daga malam bashir insha Allah sai mu sha أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم أعوذ بالله السميع العليم وأنا كده انتهي سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم تفسيري na basmala yani a shekarar da take kafin wannan wanda ta wuce yani mun yi bayani akan tafsirin basmala a lokacin da muka yi tafsiri na suratul fatiha domin mun dauki mun yi tilawar da suratul fatiha ta kwana sai muka fara daga suratul nas suratul falaq har zuwa sama jai wannan kira ita ce sura Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya ce inna lallai mu ne wannan shine uslubul azma inna uslubul azma a asali inna ana nihin jama'a da yawa mu amma kuma ana amfani da shi akan mufrad domin idilala alal azma nan gurin inna Allah madaukakin sarki yace mu ne muka safko shi inna anzalnahu lalle mu ne muka safko shi anzalnahu damiri yana koma zuwa ga alqur'ani wanda ake magana a kan shi ko kuma wanda sura nan take cikin shi inna anzalnahu lalle mu ne muka safko shi fi lailatul qadr a cikin dare na daraja lailatul qadr an sanya mata suna lailatul qadr saboda darajarta da matsayinta aka malam tafsiri suka ce kenan a nan gurin an nuna Allah madaukakin sarki ya bayyana ya safko da alqur'ani fi lailatul qadr a daren lailatul qadr wannan wani sabkowa ake nufi na farko kenan wace sabkowar ake nufi sabko da alkur'ani wasu malamai suna cewa kala biyu ne wasu malamai suna cewa kala uku na farko da akwai sabko da alkur'ani da gurin allah zuwa lauhin mahfuz sabkowa ta farko jumlatan wahida sannan kuma da akwai sabko da alkur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a sama ta duniya sama ta bakwai kidan kala na biyu kenan sai kuma sakko da alkur'ani na uku shine sakko da alkur'ani daga baitul izza sama ta duniya zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sakkowar ta farko da ta biyu jumlatan wahida ne a haɗe ne aka sakko su ka cokan amma kuma daga baitul izza zuwa manzan sama a rarrabe ne a cikin shekara 23 ana raba ana sakkowa ne da gurgurdan yani ayoyi to shine anan gurin ya Allah wakil sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle tabbas mu muka sakko da alqur'ani a daren da ya saka to wata sakkowa ake nufi malaman tafsiri mafi gabaki ɗayansu ko mafi yawansu sai dai akan cewa ita ce wannan sakkowar da aka sakko da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa yani sama ta duniya zuwa baitul izza kina ita ce ake nufi a nan gurin shine Allah maukin sarki ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle tabbas mu ne muka sauko da alqur'ani a daren lailatul qadr lailatul qadr mun yi bayani akan cewa an sanya mata suna lailatul qadr ya azamiha saboda darajarta da mu girmanta wa qadariha da darajarta wa sharafiha da martabarta ai matsayin saboda haka kenan nan inzalin da ake nufi na alqur'ani sauko da alqur'ani da ake nufi sabko shi daga lauhin mahfuz zuwa sama'ud duniya sannan kuma daga sama'ud duniya ya yi mala'ika jibril yake sabko shi mufarraqan munajjaman daidai gurgudan bukata daidai gurgudan abin da ya afko ake sabko sabko da aka yi kuma ta ƙarshe ita ce a cikin mudda ta shekara akan manzalar sama a mudda ta shekara 23 shi yasa abdullahi bin abbas yake cewa أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا الله مأوكين سلكي يا سفود على القرآن دقى لوح المحفوظ جملة واحدة عجم تقرى كيش من اللوح المحفوظ دقى لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة يزوها بيت العزة سما تدنيا سما تفرقوك إذا تأكيد سما تدنيا sannan daga nan gurin kuma sun manazara mufassalan sai aka safko shi a rarrabe bi hasbi da waƙa'i daidai gwargwadon abin da ya abu a safko aya sura ayoyi aya ɗaya ko makaranta fi salasin wa ashirina sana aka safko shi a yani shekara 23 ala rasulullah sassa akan manzana sama to wannan ayar tana magana safko da alkur'ani fi lailatul qadr to lailatul qadr a wani wata ce na farko kenan baitin a wani wata take in mun gane a wani wata take sannan kuma a wani lokaci ake samun lailatul qadr mafi yawan malamai sun taya a cikin ramadana take a cikin ramadana ma an samu sabani wasu sun ce a goma ta warko a goma ta tsakiya amma abin da ya fi ƙarfin dalili hadisi suka yi zowa a kanshi a cikin goma ta ƙarshe a cikin goma ta ƙarshen ma abin da ya yi ƙarfin dalili ana samun shi a wutir ga wanda manzala su ne bayyana a cikin hadisin da yake mutafakon alayhi ne manzala ce ta harro da yana qadri fi alwitir min al-ashr al-awaqib min ramadan ku nemi laylatul qadr amara wutir shine ɗayan da bai da dan uwa a samu adadi a ilgo wanda bai dan uwa ne ashirin a wakil a goma ta ƙarshe kenan a ashirin da ɗaya a ashirin da uku a ashirin da biyar a ashirin da bakwai a ashirin da tara wannan a lokutukan ne ake tunanin samunta kenan ma'ana shi an sako da alƙurari a layatul qadar kenan a cikin watan ramadana a goma ta ƙarshe jayi shi yasa Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa cikin suratul dukhan Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah alqur'ani Allah ya ce inna anzalnahu lalle mu ne muka sako da shi fi lailatin mubaraka a wani dare wanda yake mai albarka ha kada ya karanto إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم Allah maɗaukin sarki ya ce a wannan ayar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu ne muka sako da alqur'ani a wani dare mai albarka wani dare ne mai albarka shine dai wanda aka bayyana a nan gurin inna anzalnahu fi lailatul qadr daren lailatul qadr dare ne mai albarka alqur'ani ya bayyana haka dare ne mai albarka dan haka kowa ya kokari ya yi gambatar dan albarka shi shi yasa aka san kuda alqur'ani a cikin shi inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munzirin lalle Allah wa sai ce mun kasance masu gargadi fiha a wannan daren yufraku kullu amrin hakim ake hukuntar da komai duk abin da zai wukana a wannan shekara a wannan daren ake zartarwa wanda da shekarar da za mu shiga duk abin da zai afku na alkhairi ko na sharri gabaki ɗin shi a wannan daren ake zartarwa kaga wannan da wannan na wasu wannan aya don kuma da za mu ga a cikin suratul qadr inda Allah madaukakin sarki ke bayana ta zama mala'ikat wa ruhu fiya bi ismi rabbihim min kulli am za su zo da kowane al'amari wanda Allah madaukakin sarki ya umarce su da su zarta kaga ya yi fara kullu amrin hakim sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa alqur'ani an sako shi a cikin wata na ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم جيد الله ما سكيت شهر رمضان وتر رمضان الذي أنزل في القرآن شيء دي wanda aka sako alqur'ani a cikin shi kenan kaga wa'annan ayoyin guda uku duka suna nuna mana lailatul qadr tana cikin watan ramadana shahar ramadana da zai unzila fi alquran a cikin watan ramadana aka sauko da alquran sannan kuma a cikin watan ramadana a wani a wani me yake suna a wani dare ya ka ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wani dare mai albarka wani dare ne mai albarka lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr ka gani ta wannan ayoyin da muka hada guda uku mun samu natija cewa to sabko malamai na tafsiri suna cewa dukkanin sabkowa alkur'ani da aka yi gabaki ɗansu ne sun fara ko kuma an yi su ne a cikin watan ramadana na farko da gurin allah zuwa mai yake suna lauhin mahfuz a watan ramadana sannan kuma daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a watan ramadana fara yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wahayi a watan ramadana a watan ramadana aka fara yi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kidan kaga watan ramadana wata ne na alkur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abdullah bin Abbas ya rawaito manzon Allah sallallahu ya kasance ajwalin nas yayi mutane kyauta da taimako da sadaka da adala yana yin kyauta tun ba ma ba a watan ramadana idan mala'ika jibril ya haɗe shi suka yi mudarasa alkur'ani to manzala yana kokari wajen mudarasa alkur'ani yana gamuwa da jibril ya yi wa manzala sama ya yi wa jibril ardul qur'ani ya karanta wa manzala sama ya karanta jibril alkur'ani mala'ika jibril yana sauraro kenan wannan watan ta haka za mu gane cewa tun da wata ne na alkur'ani a cikin shi aka zuba da alkur'ani to ana so a yawaita karanta shi a yawaita karanta shi a yawaita karatu shi wada kudan shi yasa daga nan gurin ne aka samu al'adar ainihin tafsiri da sauran karatuka da ake a cikin watan ramadan jai kidan wannan ita ce aya ta farko Allah maɗauki sarki bayan cewa inna an zanna hufi da yadda kadar lalle tabbas mu ne muka sabko da alkur'ani a dare na layatul kadar wanda bayani ya riga ya gabata haka haka sai Allah maɗauki sarki zai ƙara nuna mana daraja ta wannan daren ya zo da wani uslubi na a tafkhim wa ta'zim uslubi na a girmama abu in ka wada abu ka ce wane ya zo ya ka ce wane nan ka gane shi kwa don ka san idan ka bayyana darajar shi shi ne Allah wakin sai ke ce wa ma adraka ma lailatul qadr menene ya sanar da kai mecece lailatul qadr ka san darajar ta ka san matsayinta to in baka sani ba ga ababe guda uku daga cikin matsayinta da darajarta ta zawa kamar tambayar da aka yi wa ma adraka menene sanar da kai laylatul qadr mecece wannan laylatul qadr me darajarta me fadalarta idan baka sani ba ga fadala guda uku nata da darajar guda uku nata na farko da yake da suna tahi wata dubu yin aiki a cikinta ya yi yin aiki a wata dubu wata dubu kuma shekara wajen 83 da wata hudu na biyu mala'iku suna safkowa a cikin wannan lailatul qadr kaga ya cancanta a darajarta matsayinta suna safkowa da alkhairi suna safkowa da zartar da dukkanin umarnin da Allah maɗauki sarki ya yi musu akan su zartar na uku aminci ke da koya a cikinta tun harawarta da haɗuwar rana har zuwa ketowa alfijir kaga lokacin da za a fasarta wannan aya ta biyu dole ya yi isti'radin wa'in ababen guda uku da ya haɗe da dare ta sannan kuma wanda bayan haka yi mai aya aya buga abin da yake cikin kowace ya shan kenan wa ma adraka uslubi ne ta'zim istifhami ne gard din shi at-tafkhim wa ta'zim malaman balaga suke cewa istifham inda yake zawwa neman tambayar da take zawwa domin a girmama ma abin da aka ma tambaya akan shi a nuna ma matsayin shi da dare shi da akwai irin asalin ina ƙwararri da yawa da akwai alhaƙatu malhaƙa haka alhaƙatu alhaƙo malhaƙo wa ma adaraka malhaƙo
alƙari'a alƙari'atu malƙari'a wa ma adaraka malƙari'a qari'a ce wayannan suna da yawa daga cikin su wannan kenan shine ake ce mishi al-istifham bi ghardi at-tafkhim wa at-ta'dhim ayi tambaya akan abu ba dan ana jiran ka bada amsa ba inna ma domin a ga ma darajar shi da matsayin shi wannan kenan shine aka yi wa ma adraka ma lailatul qadr me yasa da kai mecece lailatul qadr adraka al-idrak daga cikin idrak ne sani me ya sanar da kai meye lailatul qadr idrak shine dai wanda ake amfani da shi akan ilimi shi yasa kalma ta idrak tuzawi al-ta'allum al-idraku shi ta'allum ka riski abu ka san shi wada wannan ke shi sai kuma aya ta biyu shi sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da bayanin daraja ta lailatul qadr kenan daraja uku ta yadda ya faɗi daraja uku a cikin ayoyi uku na lailatul qadr wadah lailatul qadr khairun min alf shahr Allah madauki sarki ce lailatul qadr daren lailatul qadr khairun yafi alkhairi min alf shahr yafi wata dubu alkhairi malaman tafsiri suka ce aiki a daren lailatul qadr darajar shi da matsayin shi da ladan shi ya yi daraja da matsayi da lada na aiki na wata dubu yani idan ka yi aiki na kwarai da niyya kyakkyawa a lalatul kadiri ta fi shekara 83 da wata hudu rayuwar da duk wani mai rayuwa in ya yi ta zai san da cewa lalle ya samu damar yin rayuwa a duniya shekara 80 da wani aiki a dare daya shi yasa wannan zai nuna ma cewa dole mutum ya yi kokarin dagewa ya raye ramadan da baki ɗaya dalilin ya yi gamdakatar da wannan ranar sannan kuma ya mai da hankali tun ba ma ba a goma ta ƙarshe saboda aiki a wannan daren na alkhairi ya fi aikin da mutum zai cika shekara 83 hada wata lailatul qadr khairun min alf shahr كذا الشيء سام على متفسير كتاع أي العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر يم أيكي نقري أدرى ليلة القدر ياهي الخير لا متنيا أيكي نقري أوتا دبو وتا دبو إن كان الصفا زارا زي باك شكرا تمانين دا أكو دكار وتا هدو واضح؟ shine ma malamai suka ce laisa fiya da ta qadar wannan dararrukan ko kuma wannan wata dubu in nan shekara 80 da wani abu babu da yatul qadar a hudu da yatul qadar daga cikinsu to aiki ne da yatul qadar guda ɗaya ya yi aiki na wannan shekara 80 da uku ne wallahi ba karaman daraja bace ba karaman falla bace amma za ga inna lillahi wa inna ilaihi wani bai ma ba taba sawa a ran shi ba mecece da yatul qadar ba na da kokarin ikhtinamin ta Allah ta yi Allah sai ya kai an rawaito wata kissa daga cikin yani yani tafsiri da an rawaito shi a cikin da yake da suna tafsiri na eh, ibn kasir daga wani hadisi daga abdullahi bin abbas da kuma mujahid akan suke cewa abdullahi bin abbas da mujahid ke cewa asalin da yake da suna samuwar wannan da ya tafi kadar ɗin shine wani ne ya ɗauki takobi ya yi yaƙi yana yin yaƙi yana yin jihadi sai da ya yi da yake da suna yaƙi da jihadi na wata biyu shekara 83 yayi yana jihadi wannan idan mutum ya shiga jihadi ya yi shekara 83 yana jihadi wata biyu ma'ana shi shekara nawa ya yi shekara 200 wala Allah ko shekara 100 wani bangare ne daga cikin shekarun shi ya ware yayi yana jihadi wadah to kaga kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galiban shekara 60 70 makamanta haka mafi yawan su kalla man ya tajawa kaɗan ne za ga wanda zai ketare wannan shekara to shi ne sai manzana sama ya goraci ina ma ya kasance a al'umma shi suna da damar yin wannan abu sai Allah maɗaukin sarki ya sanya mishi da yatul qadri khairun min alf shahr daren da yatul qadri ta yi ibada aiki a cikin ta na kwarai ya yi aiki na da yake wa suna wata dubu shekara 83 واضح wani kenan shi ne ibn kasir ya nakalto na asar din daga da yake da suna abdullahi bin abbas da kuma mujahid mujahid yake cewa a fassara wannan ayat yace yani da ya tuka da kalmar alfi shar yace amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi shar amaluha aikin da zaka yi a daren da ya tuka wa qiyamuha da kuma me yake da suna tsayuwar daren da za ka yi sallah da za ka yi wasu yamuwa da kuma azumin da za ka yi khairun min alfisha kinin manishi aiki na kwarai in kai karatun alkur'ani za ka zai haƙaƙo a gare ka samun wannan lada da yake suna azumin da za ka yi zai da kalin da yake suna kiyamun lalin da za ka yi za ka haƙaƙa samun wannan balma ya zo asar malamai suka ce hatta daga kiyaye salloli guda biyar daga cikinsu sallata da yake suna asbai Allah taimaka shi ne da yake suna Allah maɗaukin sarki ya ce da ya fi ƙadar hannun ya tsarfisha aiki a cikinta ya yi aiki a wata dubu shekara tamanin da wani manzala sun ke cewa ta harbo da ya fi ƙadari filmutiri da da ashirar awahi na ramadana mun bayyana hadisin a nemi da ya fi ƙadari a mara daga cikin goma ta ƙarshe na watan ramadana sannan kuma hallo manzala sam ya bayyana a hadisi na abi huraira wanda yake muttafaqun alaihi ne manzala ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkanin wanda yayi qiyamul layli a daren lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi man kama ramadana man kama lailatul qadri duk wanda ya kiyamu a daren lailatul qadri yayi kiyamul layl yayi sallah ta dare a daren lailatul qadri imanin ya mai imani da cewa an sharanta mishi haka wa ihtisaban ya mai niyya kikkiawa wa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi Allah madauki manzala ce za a gafarta mishi abin da ya gabata ya zama shi a ga daraja na aiki kiyamul layl a daren lailatul qadri aisha radiyallahu anha tace manzalar sama idan ne gamdagatar daren lailatul qadri ne gamdagatar da daren lailatul qadri na haɗu da daren lailatul qadri wata addu'a zai sai manzalar sama ta faquli tace allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ya allah kai afuwun ne mai afwa ne tuhibbul afwa kuma kana son afwa fa'fu an ta yi mun afwa afuwa ta kowane bangare ka yi min afuwa a kan rayuwata ta duniya ka yi min afuwa a kan rayuwata al'amurka na addini ka yi min afuwa a duniya da lahira ka yi min afuwa kada ka azabta ni da rashin mai yake suna kuɗi da talauci ka yi min afuwa kada ka azabta ni da rashin lahiya ka yi min afuwa kada ka azabta ni da kaza yani da addu'a mai ma'ana ce amma ya wani ya ce kai kalmomin guda biyu ta isa yaje ya ta jawo ababen da alhali shi da kuma wani addu'a ta ɗauko dukkanin abin da ake bukata Allah ta baka kina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kina ta ce zai mutum zai dinga maimaitawa kuma ba laifi bane ba mutum in ya tsara da addu'o'i na alkhairi a wannan dare wannan kenan shine abin da ya shahi lailatul qadri kenan aiki a cikin ta yayi aiki a wata dubu kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana sai kuma wannan fadala ta farko ne fadala ta biyu tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sakkowa tanazzalul mala'ika ai aka yi amfani da tanazzalul mala'ika wanda asalin shi ta tanazzalul mala'ika ya aka goge ta wanda dan ishara akan yawan sakkowar tasu ta tanazzalul mala'ika asalin shi kenan tanazzalul mala'ika mala'iku suna yawan sakkowa a wannan daren mala'iku suna sakkowa kaga wannan ya dauki dukkanin mala'iku suna sakkowa amma kuma ya aka keɓance wani mala'ika keɓantacce shi ne ruhul amin mala'ika jibrilu alaihi salam war ruhu fiya kuma zo da an ruh shi ne mala'ika jibrilu ruhul amin amintacce wasu ayoyi wanda suke magana kan mala'ika jibrilu na zalabi نزل به الروح الأمين
ala على قلبك لتكون من ال... من المؤمنين ruhul amin kaga ruh ne a can an yi amfani da ruh a nan ma kuma an yi amfani da ruh yana daga cikin sunaye ko kuma sifofi na mala'ika jibrilu shine ar-ruh to baitin an waɗe shi tare da mala'iku kuma mai aka ƙara keɓance shi don darajar shi da matsayin shi shine malam balaga wanda suke cewa zikirul khasi ba'da al'am a waɗi keɓantaccen abu bayan an waɗe shi a tare da yawa wannan yana daga cikin audio na balaga don a nuna mahimmancin wannan na ƙarshen wanda aka keɓance kamar ka ce musulmai wallah sun zo daga cikin su hada malam wani don ka nuna mahimmancin wannan malam wani shi ya amsa sunan musulmin da gaske wada haka kenan shi ne ta nazarin mala'ika mala'iku suna sabkowa wa ruhu da mala'ika jibrilu fiha a wannan dare wada suna safkowa bi izini rabbihim da umarnin ubangijinsu Allah maɗaukin sarki musu umarnin su safko dama kuma halin su haka ne tabi'a su ba su saba ma Allah la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su yi suke to suna safkowa bi izini rabbihim min kulli amr suna safkowa da dukkanin al'amarin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta a wannan shekara min kulli amrin qadahu Allah tabaraka wa ta'ala suna saukowa da dukkanin al'amarin da Allah maɗaukin sarki ya hukunta a wannan shekarar da lailatul qadr ita ce farkon dare a cikinta kenan a wannan lissafi lissafi na lura da ababen da ake hukuntawa a shekara lissafi yana farawa ne da lailatul qadr didan musulmi tarihi na musulunci ba da lailatul qadr ba aka dauka lokacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu da za a dauki tarihi da wani abu za a dauka da aihuwar manzo Allah da annabcin manzo Allah sama da hijirar manzo Allah da mutuwar manzo Allah sama da kaza da kaza duka ake ta da yake suna sabani karshe Allah ya musu muwafaka suka dauki tarihi da hijira annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu da shi za a yi amfani wajen tarihi amma ta ɓangaren hukunta lamurruka farkon dare a shekara shi ne zai kadar kaga wata hikim kuma a wannan shekarar mala'iku suna saukowa da dukkanin al'amarin da aka hukunta game da bai na cikin sura da ayar da muka karanto a cikin suratul dukhan fiha yufraku kullu amrin hakim a cikin ta ake hukuntar da duk wani al'amari wanda Allah ya riga ya hukunta sai ya kasance a cikin da ya so kaza wadah kenan tanazzul malaika malaiku suna sakkowa war ruhu da malaika jibrilu fiha a wannan daren bi izni rabbihim da umarnin ubangijinsu ko kuma da izinin ubangijinsu suna sabkowa da yake sa min kulli am suna sabkowa da dukkanin al'amarin da Allah maɗauki sarki umarce su yani min ajili malamin tafsir suka ce min ajili kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu suna sabkowa domin su zartar da dukkanin al'amarin da Allah maɗauki sarki ya kadarta a wannan shekarar wa qadahu kuma ya hukunta da tilka sana alqabila da al'amarin da Allah maɗauki sarki ya hukunta ya zartar na shekarar da suke zawwa bayan daren da ya tilkabi kenan wannan nukta wannan shine hikimar sabkowa su sannan kuma malamai suka ce yana nuna sabkowar tasu da aka ce malaiku suna sabkowa yana nuna suna sabkowa da rahama da cin kai kamar yadda gurin da ake karatun alkur'ani suna sabkowa gurin da ake ambatan Allah suna sabkowa dalibin ilimi suna sabkowa su dinga risina mishi da fuka-fukansu to duk wani gurin alkhairi suna sakkowa to ita ne yatar kadiri duka ce mala'ikun ne ma kace kuma suke sakkowa baki wannan kage ne yake nuna daraja ta yatar kadiri ya zo a wani hadisi suna bi masallaci masallaci suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum in kuma a gidanka kake sallah tare da iyalinka kake musulmanci za su zo gidanka su maka sallama su assalamu alaikum duk da mutum bai san ba dama ya sa a gida da yayi ba babu himma babu komai ya dawo wajen musulunci amma in a gida za a samu himma za a samu dagewa ka sa iyalanka gaba ka limance su da kanka to wasu suna tsoro ka aje ko a dinga mishi gyara a gida da ya koma yi karatun kirki to a zo masallaci wa ba amma inda dama inda dama a yi a gidan a koyawa 'yan gidan raya gidan Allah ta yi Allah sa ta yi kuma babu dama mutum ya zo masallaci shi ma yana da lada shi ma suna ce ta manzo Allah sa duka guda biyun manzon Allah ya yi kuma hannu duka guda biyun sahabbai sun yi manzon Allah ya yi guda biyun ya zo yana yin sallah a masallaci wasu suke zuwa suna yin sallah bayan shi he bar zuwa ya koma yana yin sallah ne bayan rasuwar shi a zamanin Umar sai mutane suka dawo umar ya umarce su dawo su zanga yi a masallaci don ka a kashe suna ta yi a masallaci wadda shi yasa sallar nafila abinda a asali inda aka yi so ka yi ta a gidanka in da akwai wata maslaha to ya ka zo masallaci ka yi ta a masallaci wadda ake yin jama'i gidan ka kiyaman ne wadda Allah ce maka Allah sun mutai kenan suna bi guraren da ake sallah da masallaci masallaci suna yin suna musallama sai fadala ta uku da Allah madaukakin sarki ya bayyana na ita da yatul qadri Allah madaukakin sarki ya ce salamun hiya hatta matla'i fajr wannan daren tana da aminci salamun hiya ita ce ma aminci assalamu aminci to ita din aminci ce salamun ita aminci ce hatta matla'il fajr aminci ce har zuwa ketowa alfajr yani anan gurin da akwai hazb da aka yi domin azancin magana an goge wata magana domin azancin magana salamun hatta hiya hatta matla'il fajr aminci gare ta tun keto tun hadawar rana har zuwa ketowa alfajr kidan salamun hiya min ghurubi shamsi hatta matla'il fajr tana da aminci ko aminci ce ita tun daga haɗawar rana har zuwa ketowa alfajir wadda kenan tun haɗawar rana yani ma'ana shi tun fara shan ruwa bayan shan ruwa in allah ya sa tana ciki to tun lokacin fadalarta take kamawa har zuwa ketowa alfajir lokacin da za ka yi sama shi yasa mai miski cewa dukkanin mutumin da aka yi gamdakatar kiyaye salloli guda biyar dinnan a kan lokacinsu tare da jami'i yana samun ladan ya raya da ya tafaɗi daidai ba kamar ladan wanda ya ƙara da kiyamun daidai ba ya ƙara da karatun alkuran ya ƙara da addu'o'i amma dai shi ma ne ya shiga ciki wala to yanzu muna cikin lokacin da dama wasu sallama masai a ramadan inda ake samun kokari musamman samari matasa a ramadan inda ake samun kokari juma'a juma'a wasu musamman yan fada ba a ce ba samari matasa a yi shuru a ce yan fada yan fada ba ba kai juma'a juma'a a ramadan ɗin ne ake ƙoƙarin juma'a juma'a shi ma juma'a ya galabaita da yunwa ya fara hararo wani alamomi na yayin shekawa kuma karanta haka sai ya tuna da Allah ya tashi da ya sai Allah ya tabbata Allah ya sa mu kai wannan ita ce suratul qadr ne kokarin bayani na abin da ta kumsa sannan kuma hazo anan in mun lura da wani abu a cikin wannan sura da akwai wasu fawaid guda biyu za mu iya yin ishara kansu suna na lailatul qadr an wade shi sau uku aya sura mai aya biyar an maimaita wani abu sau uku a cikinta kenan dalilin wannan sai malamai ko aka sanya mata sunan suratul qadr duk da akwai sakanin malamai shin sunonin sunanin sura tauqifiyya ce ko kuma haka suka zo a wahayi ko kuma malamai suka sanya mata sabai suka sanya mata sunan je suna har guda uku aka bayyana inna anzalnahu fi lailatul qadr na farko kenan وما أدراك ما ليلة القدر نبي ليلة القدر ميمكن أي اكتفاء ده إشارة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي بأتيبا كما ليلة القدر بأتيبا هي خير من ألف شهر maimakon a ce hiya khairu aka ƙara mai da sunanta malamai suke cewa saboda muhimmancin da ana so a dinga bayyana maka don ta zauna a kunnen ka kakkai wasa ka gafalta da wannan ke sana kuma hannu in mun lura fa'ida ta farko fa'ida ta biyu wannan sura ta rufe kowace aya ta rufe da ra'un ra'a in mun ajiye hankali mai dole to me fa'ida haka malaman balaga bangaren ilimin yani albadi ilimi na badiya ilimi na gyara zance ya hutu ta yadda za a ji daɗin karanta shi za a ji daɗin fahimta shi suka ce wannan shine anda ake abinda ake ce mishi tawafuqu fawasilil ayat ayi muwafaqa wajen lura da ƙarshen aya ta zamto iri ɗaya a ɓangaren magana wanda ba alƙur'ani ba ko ɓangaren shi'iri ana ce mishi as-sajar amma alƙur'ani tawafuqu fawasilil ayat ake ce mishi ayoyin ƙarshen aya ya zamto iri ɗaya wannan alkur'ani da akwai shi da dama amma alkur'ani da halitta maka ce asaja a maganganu na mutane shida da sauran sauran shi za ka ce asaja dai ta yadda akwai muwafaka an ka lura mana ya iya karanta mana shi ya dinga lura da waka ta ƙarshe nizamin da ta taya a kan ƙarshe shi ne ra'un don mu daga lura wani yana daga cikin abin da yake taimaka maka wajen tadabburi na alkur'ani in kana lura da haka shin wannan sura da harafi kaza kowace aya take karewa bari in dinga ajiye hankali in ga yaya zan rera alkur'ani ta yadda wannan ƙarshen ya dinga hutowa wada sai mu gani insha bismillahir rahmanir rahim inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر جيد wannan kenan suratul qadar insha Allah sai mu fara da sura ta gaba suratul alaq wadih jayyid suratul alaq sura ce dai makkiya an sako ta a makka kuma tana daga cikin farkon surorin da aka sako a yani a wahayin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyinta tana da aya goma sha tara wannan sura suratul alaq ana ce mata da suratul ikra suna ya guda biyu gare ta tana da suna sunan suratul alaq saboda kalma ta alaq da ta shigo a cikin ta shine alaq asalin shi kuma hallo shine wani gudan jini wadah sannan kuma hallo wannan surar ana ce mata suratul ikra farkon ta ta fara da ikra wadah wannan sura makkiya ce tana tana yin bayani akan ababe guda uku abu na farko tana bayani akan farkon fara sabkan wahayi da kuma maudu'in da ya kumsa shine bayani akan ayi karatu da neman ilimi da rubutu da karanta sai kuma wani tana bayani akan maudu'i na ƙetare iyaka da ɗan adam yake yi in yaga ya samu ya wadatu da kuɗi ya samu kuɗi a ɗabi'ar ɗan adam ne daga ya ga ya yi kuɗi to sai ya ƙetare iyaka ka ga ya ba ya dinga takin abin da yake wajibi ne bayyayi abin da yake haramun ne yana yi ka ga ya dinga rena mutane ya dinga tsagawa makamantan haka haka ne a ɗabi'a ta ɗan adam daga ya yi kuɗi ba sannan kuma zo abu na uku wanda take bayani akan shi tana bayani akan kissa ta da yake wa suna abu jahal wanda manzala ya ce fir'aun hali umma shine fir'auna a wannan al'umma kissa ta abu jahal shaƙi ta yi bayani akan shi wanda yake hana sauyin hana manzala sama game da yin sallah sannan kuma zo yake cutatar da musulmi an yi bayani akan kissa shi sai aka bar kissa shi a kan namusa jini duk wani wanda yake cutata a musulmi ko yake cutata a dina annabi muhammad sama makoma shi makoyama abuja hada wannan sura dai kamar yadda bayani ya gabata na farko tana bayani akan maudu'i na me yake suna wahayi na farko wanda aka sabko ayoyi guda biyar a farkonta wanda ta fara da اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم bayan shi kuma zo sai ta yi bayani akan sauran mawdu'at inda bayani ya riga gabata insha Allah wanda za mu gani a tare da yani karatun shi insha Allah kenan wayannan ayoyi guda biyar wanda su ne harkon wahayi za mu karanta su insha Allah bakin da yayin tsaya kuma sai gobe mu ci gaba insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
جيد ونم ayoyin guda biyar su ne farkon ayoyin da aka fara wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi kawai yadda ya zo a cikin sahih bukhari sahih muslim ma ya imam muslim ma ya rote shi a cikin sahih shi daga aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha take cewa farkon wahayin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ru'ya sadiqa mawarki na gaske dama annabi duk annabi ba shi mawalki a kan manzan duk mawalkin shi mawalkin shi gaskiya ne ta haka ne malaman fiko suke cewa kenan duk annabi bayyayin istilam bayyayin mawalki na yana jima'i da wasu ta haka malaman fiko suka ce duk annabin allah ba shi mawalki yana jima'i da mace kamar yadda aka jarabci sauran mutane bayyayi saboda mawalkin shi gaskiya ne wahayi ne hatta da aurawa manzana sama aisha da aka yi a muhalki aka aura mishi kuma wahayi kai babban al'amari a yanka mutum ya zamto a matsayin dabba ta karuban ilallahi a muhalki ya tabbata kuma wahayi ne kisa ta annabi ibrahim inni ara fil manami an ya azbahuka inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين wannan kidan kaga wahayi ne kissa ta annabi Ibrahim da yake cewa dan shi na ga a mahalki ina yanka me kake gani ya ce if almatu ma'ifina kai aikata abin da aka umarce ka domin mahalkin nan da kai a wahayi ne ka gani wannan kidan mahalki ta hanya ce daga cikin hanyoyi na wahayi amma mawalkin annabi ba mawalkin wani kato ba kan wani ya shiga daki ya mawalkin ce mawalkin annabi shi yasa za a ga da yawa daga cikin sufiya 'yan tariku da 'yan shi'a suna sanya mawalki ɗaya daga cikin dalilan da suke hudu hukunci da shi a shari'a kawai wani shehu ya zauna ya ce ya yi mawalki an canza hukunci kaza ya yi mawalki an umarce shi da ya kaza shi yasa za a ga hatta da salatul fatihi ta hanyar da kare kuma suka ce wahayi sai da wata ruwa an ce kuma da takardu ne aka kawo na suke to yana daga cikin wani dalili suke ganin cewa dalili ne wanda ake kawo da mawalki idan na annabi ne wahayi ne muhalki na wani wanda ba annabi bane ba ba wahayi bane ba amma da akwai muhalkan da gaskiya ne duk mutumin da ya muhalki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ganshi kuma a sifofin da aka bayyana a littafin sira to wannan gaskiya ne shi din bai isa ba yayi kamanceceniya da manzon Allah sallallahu a sifar shi wanda malaman sira suka bayyana amma malamai suka ce banda a sifar da ba a bayyana ta ba a littafin sira wadda ko kuma sifar da suke tanakudin sifa ta mazalar su da akwai mawakin da suke zama tawa gaskiya ne amma a duk da haka babu hukunci ba a ɗaukar hukunci daga cikinsu mutum ya ce maka ya yi mawakin mazala mazala ya ce mashi kaza hukunci shi kaza ko kuma kaza yana da dada kaza malaman shari'a suka ce a'a maganar hukunci an riga an gama wahayi ya riga ya gama cika addinin musulunci ya gama ya riga ya gama cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kina wannan shine bayani akan wahayi dan kan mutun yaji an ce ru'ya sabiqa da ta yani kowa ma da iya inna ma annabawa ne to wannan shine farkon wahayi da aka warawa manzon sama amma al-qur'ani ya zo ne ta hanyar wahayi mubasharatan daga mala'ika jibril zuwa manzon sama a ilu da mu alkur'ani bai zo ba ta hanyar da yake sa wahayi na rubiya wada daman hanyoyin wahayi kala hudu ne وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء mun ga arubiyar sadika ko sannan kuma allo na mai kyau suna allah maɗaukin sarki ya wa manzan shi bayan magana min wara hijab ta bayan hijabi allah ya mishi magana kai tsaye kamar yadda ta hanyar haka aka shara'anta sallah da aka yi isra'ila mai raji allah ya shara'anta wa manzanar sallah sallah a saman bakwai ta hanyar magana sannan kuma zo ta hanyar aurin rasulun ta hanyar a turo mishi manzo mala'ikar jibrilu shi ne aminin wahayi to alkur'an ya zo ta wannan hanyar ta hanyar a turo manzo mala'ika jibrilu ya zo ta haka alkur'an ya zo ga baki ɗin shi sannan kuma lo na biyu shi ne mai yake suna yani wahayi shi ne yani alkalfin firau kai tsaye annabi kawai yana iya ji wani abu a zuciya shi kuma zo ya gane ma'ana abin da aka yi mashi wahayi alkalfin firau wannan su ne hanyoyi guda hudu na wahayi to alkur'ani shi gabaki ɗaya ya zo ta hanyar wahayi min wara'i rasul ko kuma biwasitati rasul shine jibrilu wadah malaika jibril to farkon wahayi haka aka wara manzo Allah ar-ru'ya sadiqa manzo Allah ya kasance bayya ganin wani abu a mahalki face sai ya abu kawai yanda yake kamar yanda rana take ana haske yake keto sannan kuma da aka fara mishi wahayi ta hanyar ru'yar sadiqa sai manzalar sama ya so akan ya kebance ya wuta da daular da makka take da mushrikan makka suke ya kebance ya dinga yin khalwa yana ta ibada shi kadai to wace ibada ce yake wasu malamai suka ce ya yana yin ibada ta tabbata a addinin shi a addinin a addinin kakashi annabi ibrahim yace yake tunda lokacin ba ba shi ba shari'a ba sai yake zuwa can yake ibada a gara shira yake zuwa yake ibada khadija ta kasance tana shirya mashi abinci in ya fara ya dawo haka haka haka sai wata ran ya ga mala'ika jibril sai ya zo zuwa gare shi ya ce ikra karanta manzala ce ma ana bukari ya kama shi ya matse shi manzala ce ma ana bukari yadda ya mishi sau uku don a kudanta wa manzala sama da al'ummar shi ilimi mahimmanci gare shi in za a ɗauka ya an shawa ikra kuma ya matse shi sau uku da nuna ma cewa baka samun ilimi hakanan kawai ya da mishi sau uku a na uku sai ya karanta mishi wa'annan ayon guda biyar ikra bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra rabbaka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wa'annan ayon guda biyar ya karanta mishi manzo Allah sama ganin mala'ika jibrilu ya dan tsorata shi ya dawo yana yani zazzafi yana karkaro abinda yana cewa khadija zambiru ne zambiru ne kurihe ni da bargo kurihe ni da bargo khadija ta ga wannan ya ta kwantar mishi da hankali ba ta yadda zai Allah ya taɓukar da kai domin ga ayyuka na alkhairi da kake ta zano ayyuka da dama wanda yake da alkhairi sai ta ɗauke shi ta kai shi gurin ɗan uwan ma'aifinta sai ta ce shi ne warfata bin yawa sai ta ce mishi ga ɗan uwanka domin manzala sama ya auri hadija kenan ya zamto a matsayin ɗan uwan shi ɗan ɗan uwan shi ya ce ga ɗan ɗan uwanka ya gaya ma abin da ya gani da ya manzala sama ya bai kwatanta mishi abin da ya gani ya ga mala'ika jibril ya ce zalikan namusul lazi nazala ala musa shi ne wannan mala'ikan dai wanda ya safko a wa annabi musa shi ne yake kawo annabi musa wahayi saboda shi malami ne warkatu bin nawfal malami da akwai ɗan damfara da yesu su ce kaga nan hajiya ya ɗauka ta kashi gurin boka a'a warkatu bin nawfal malami ne ya karanci at-taura ba jahili bane ba dan boka bane ba dan tsubo bane ba don wannan ba saboda yana da ilimi kina wani tana ce ma mahimmancin ilimi da daraja ta ilimi kuma kai tsaye manzala yana gaya mashi siffa abin da ya gani mala'ikan da ya gani ya ce shi ne dai mala'ikan da yake sauko a nan musa kai tsaye wani katubin nafal sai ya gane cewa wannan annabin karshen zamani annabi muhammad sai ya ce ina ma a ce ina da karfi lokacin da mutanen ga za su hujja kuma manzala ya ga mamaki yanzu mutane na ɗan maka za su mutane ya ce mashi babu wanda ya zo da abin da ka zo da shi sai an yi mashi kiyayya ya ce inda ina da ƙarfi a lokacin da su hudda ka da sai na taimaka maka shi yasa malamai suka ce gabaki ɗin malamai suka ce warbatun minafil musulmi ne ya mutu akan musulunci kuma ɗaya daga cikin sahabban manzala ne saboda wannan manganin da ya wanda suke nuna cewa imanin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai jima ba sai ya rasu warqatu bin nawf wannan kenan shine asalin kissa samar da wayannan ayoyin guda da yake suna biyar farkon wahayi da aka yi kuma su ne farkon wahayi da aka wa manzan sama shi yasa zamu ga malamai da dama kai suna cewa nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir an ba shi annabci da ikra kuma hanyo an ba shi manzanci da suratul mudassir su ayoyi na suratul mudassir fadda kantuma bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور بتأكيد فرقوا آيوين دعك فارا كرانتوا واضح جيد wannan ayoyin ke sai mu karanta abin da ya sanar daga cikinsu guda biyar na suratul alaq insha Allah na farko aya ta farko Allah maɗauki sai ke ce ikra bismi rabbika allazi khalaq farkon kitabin da aka yi ikra ka karanta ba a faɗi ba me za a karanta ikra alkitab ikra alquran ba a faɗi ba sai aka barka umu ikra ka karanta duk wani abu wanda zai amfani ka a duniya ko a lahira wanda zai amfani ka a duniya ilmukan da suka shahi addinin musulunci wanda zai amfani ka a duniya ilmukan da suka shahi al'amari na duniya wanda zai amfani ka a lahira a addinin ka ilmukan da suka shahi addini baranda ma na addini ma za su amfani ka a duniya to ka karanta duk wani abu mai amfani duk wani ilimi mai amfani ka karanta shi amma in za ka fara karanta bismi rabbika ka fara karanta shi da sunan ubangiji shi yasa ake so in mutum yana da cikin ladabi na neman ilimi ka dinga yin basmala ka dinga hadawa da basmala alqur'ani shine babban littafin littafin da babu tamkar shi a gurin musulmi ya fara da basmala farkon abin da aka hawa kan da Qur'ani basmala ya yi suratul Fatiha ya yi suratul Baqara haka kuma farkon kowace sura basmala ba ma da suratul Al-Bara'a saboda wannan sai ta sabko ne da saif ita kuma basmala taqtadi ar-rahma sanan da yake suna manzalar sama duk in zai aika sakonni yana fara da basmala shi yasa ya zo a hadisi duk wani abu mai mahimmanci wanda ba fara da basmala bai da albarka duk da hadisin yana da rauni amma mai suka ce ma'ana shi ana tana daidai da abin da ake aikin malamai yake gaba kida kina wannan shine ikra ka karanta bismi rabbika da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda ya halitti halittu gabaki daya tunda shi ya halitti halittu in ka fara karantawa da sunan shi to shi kuma zai agaza ma shi ya halitte ka ya halitti kwakwalwa to in ka fara karanta da sunan shi zai agaza ma ya buɗe maka ilimi shi yasa rubutu ne zaka yi karantawa ce zaka yi karatu ne zaka yi ka fara da basmala duk wani abu mai alkhairi da zaka yi hatta da cin abinci da basmala za ka shiga ban ɗaki za ka hudda kayanka da basmala za ka hudda kayanka domin canza da basmala ababe da dama da basmala ne tana da mahimmanci mai girman gaske bismillah iyanan gurin in ka yi shi ya wadatar wasu ma sa gari ba laifi bane ba an ka'ida sama bismillahir rahmanir rahim wadah dai ikra bismi rabbika alladhi khalaq kaga farkon wahayi wanda aka fara manzo Allah sama farko abin da ya fara bayyana a wahayi umarni da karatu shi ya sa malamai suke cewa wannan ne za a gaya cewa khasiya ta wannan al'umma ummatu ikra ce al'umma ce ta kuyi karatu a kowane lokaci abin da ake so kawai a karanta a yi karatu kuma daidai gwargwadon yawan karance-karancenka a wannan al'ummar daidai gwargwadon yawan matsayinka shi sa addinin musulunci a ɓangaren ilimi so yake a dinga yawaita karantawa a yawaita karatu kuma a me za a karanta abin da zai amfani ka a duniya da lahir wadda allazi khalaq shine dai wanda ya halitti halittu sai aka kebance daga cikin halittun aka bayyana wanda yake ashrafin makhluqa shine al-insan allazi khalaq wanda ya halitti halittu gabaki da daga cikin su khalaqal insan ya halitti dan adam mutum al-insan min alaq ya halitte shi daga gudan jini al'alaq shine wani wata tsoka ta jini likitoci a yau suka ce al'alaq shine tsutsa alhaiwanatul manawiyya wannan in aka dauki maniyi aka jawo shi aka jawo shi aka zuko shi za a ga wasu da yake da suna tsutsotsi masu kai da jela wannan su ne al'alaq asalin ɗan adam su ne alhaiwanatul manawiyya idan suna harko kayan a sasa cikin ma'aifa suna amsa suna annutufa kawai da a hadisi ya bayyana kuma alkur'ani ya bayyana idan suka shiga ma'aifa a karan suna harko sai su amsa suna al'alaq bayan an ɗan jima zuwa lokaci sai su amsa suna almudra bayan shi kuma sai su amsa suna mutum ya halittu bayan wata da yake suna wata hudu kenan kwana 120 arba'in arba'in sau wadda a arba'in na farko alaka wani mai ke suna nutfa a arba'in na biyu alaka a arba'in na uku mudga wadda kawai da hadisi na abdullahi masu da bayani wani kinan halakal insani mai alaka allah ya halici dan adam daga alaka kinan al'alak shine mai kyau suna wani gudan jini shine asali amma kuma likitoci ma na yau sun tabbatar sai dai su ba su yi amfani ba da kalma na gudan jini inda masu yi amfani da kalma na alhaiwanat madawiya wanda suke girma almihim da duka dai ma'anar su daya domin a lokacin da yake farko yani mai yake suna babu kashi iya yani tsoka ce tsokar da ita gudan jini ce kawai daga baya ta koma tsoka mai amsa suna tsoka sannan daga baya ta koma da kashi shuwa wannan cikin suratul hajj ma an bayyana ganin ƙwararren lokaci wa Allah za mu bari shi daga baya
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة ya isa ilmim da wannan su ne ayoyin yani ganin wannan lokaci insha Allah za mu iya da sa fassara wannan ayoyin insha Allah ƙarin bayani kuma sai zuwa gaba ikra wa rabbuka al-akram sai a ƙara maimaita kalma ta ikra don tsaba muhimmancin ta ikra wa rabbuka al-akram ka karanta tare da cewa wa rabbuka al-akram ubangiji da shine mafi karamci mafi yani kyauta da ne babu mai karanci na Allah mafarki sarki ikra ka karanta wa rabbuka al-akram ubangiji da shine al-akram mafi karamci me yasa aka ƙara ƙira'a da kasancewa Allah maɗauki sarki shi ne mafi karamci yani ka karanta tare da cewa duk inda ka te duk wani abin mamaki da ka samu kakkamance Allah ne ne ya karrama ka da iya karantawa domin iya karanta ba karamar baiwa ba ce duk matsayin da ka samu ka san da cewa Allah ne ya baka Allah ne ya hore ma Allah ne ya sare ma shi ne ya ma karamci shi ne mafi karamci daga cikin karamcin da yama ya baka dama ka sani ilimi ka iya karantawa ka iya fahimta ka iya ganewa Allah ikra wa rabbukal akram tare cewa ubangiji ka shine al-akram mai girma mai karamci wanda babu wanda yake yake tamkashi wajen girma da karamci alladhi 'allama bil qalam shine dai wanda ya san yaya za a yi amfani da alkalam shine wanda ya koyar da yaya za a yi amfani da alkalai allazi allama shine wanda ya koyar da yaya za a yi amfani bilkalam da alkalami ya za a yi amfani ya za a rubuta ya za a zana shine wanda ya sani ya zo a hadisi harkon annabin da ya fara yin zane shine idris harkon annabin da ya fara yin zane awwal nabiyin khatta bilkalam idris shine wanda ya sanar da yaya za a yi amfani da alkalami alkalami duk ne ka bashi ko alkalami ne ka bashi yaya za a yi rubutu da shi ba maganar da kake a bakinka ta zamto a rubuci Allah ne ya koyar da ken duk wani ilimi da ka sani daga gurin Allah ne masdare shi inna alkhairi ne Allah ya yi ya bayyana da wannan ilimin ba don gobe don ku amfani da shi in na shari ne Allah ya bayyana da wannan ilimin don a jarabta ku a ga wane ne dai in ya karance shi zai dinga karyata Allah kawai ilimi na falsafa wanda mafi yawan shi da akwai matsaloli wanda suke na kafirci ne a ga waye zai dinga kiri da kiri da Allah maɗaukin sarki Allah mai insana malayan alam Allah maɗaukin sarki shine dai wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba Allah mai insana malayan alam wadah Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin suratul nahl wallahu akhrajakum wallahu akhrajakum fi butuni um min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والابصار وجعل لكم السمع والابصار والافئده قد لعلكم تشكرون الله ما kuke sai ke cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi wanda ya fito ku daga cikin ma'aifanku la ta'lamuna shay'a ba kusan ba komai sai Allah ya sanya muku as-sam'a waja'alakum sam'a wal absara da kuma gani as-sam'a ji wal absara da gani wal af'ila da zuciya wa'annan ababen guda uku su ne mahanyar shigowar ilimi as-sam'a ka saurari malam shi yasa lokacin da ake karatu ake so mutum ya dinga saurara ya mai da hankali wal absara gani domin ka iya karantawa sai ka gani zaka iya karanta wal afida zuciya kuma domin in ka ji ko ka gani sai ka hardace ka rike to duka Allah ne ya rakkaba ma wazaif na kalil ilmi ababan da ake dauko ilimi Allah ne ya sare ma kunne domin ka ji me yake suna ido domin ka karanta sannan kuma da zuciya domin ka harrace domin hankali akal wani bangare ne daga cikin wallahin zuciya aka maida shi a muh aka maida shi a cikin kwakwalwa wadda tana da alaka da zuciya shi su lalacewa ɗayan wannan guda biyun yana yin lazumcewa lalacewa ɗaya ko yana tasiri a kansu wadda wannan kenan kenan su ne ayoyi guda biyar wanda su ne na farko wanda aka fara yani yin wahayi a cikin sun shalahu a sati mai zuwa rafuwan ne hanyar sati mai zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba daga aya ta shidda sannan kuma hallo Allah za mu iya ƙara ɗan tafifat da bayani akan abin da ya shafi sauran a wannan ayoyin da muka karanta su a yau abin da muka faɗi daidai Allah suna cikin da zan hasa mu abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu walhamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Gaba, ya gani ya gani, sauran da
sai duka hawa na jami'a kutula zan kama roshi ce na rama zan kawo ta da rama ya yi sana sun yasa eh ina zawo na akwai na ba da
والله خلقكم وما تعملون da shi ne ba kamata a kuma wannan ko ɗan ganin ya ƙafi fara da kun zama ake tura shi kun ai sama wuce zama ina ga zan gani yana ba ba ba ba ba ka san wancan wancan Wala- wala ko ne.
wancan na wani kine kai kai kai kai kai hadan mala kun ga da Allah kai ba ku da shi da ke Bishirwa, wallahi ne Allah yi ne ana wasu, dan dan kare ta ba na ba ba ba ya ba.
gaskiya ne Me ko?
malam sai da muka je muka ce sai biyo kwanan duka ba sai Ba wannan, wannan kin musa kamar wannan ne ya kamata sai wannan kamun ko a batta ne amfani ba afirki ne ke kace shi ne ke kace ba rahin ko ita kuma wancan na gano ne ba shi da wannan na wannan wannan mai kula wannan gati ko kwanaki na wannan zama ba ka a na malam wannan kwada gobira ne a rosu a rosu da ita gobira ne domin ma wanda ke ne na ce wanda ke ne na ce a kawo sa ran wannan gobira ne zuwa da ana ba mun saka wannan nasiha ta biya na ɗauke ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم a faru بسم الله الرحمن الرحيم Ba mutum a kan kowa ne. Ba mutum a kan. Tafi na yau ga. Allah shi.